بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau a muna 23 ga watan almuharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da yau muna 21 ga watan august shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar babban malama shekhatu bintu muhammad alkasim allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi a muna nan a cikin babin da malama ta buɗe mai taken ilajul huzni mana waraka magani rigakafi na dukkanin wani bakin ciki da damuwa wanda cikin kaddarawan Allah subhanahu ta'ala mun karanta abubuwa guda biyu a ciki abu na farko daga cikin abin da ke kwaran yi damuwa ya magance wa mutum damuwa ko da ya shiga cikinta ko da kuwa bayi da ko da kuwa yana cikin damuwa amma saboda zai tuna wasu abubuwa sai ga Allah maɗaukakin sarki ya sauwaƙe masa wannan damuwar damuwar bata dame shi sama da iyaka ba abu na farko shine muka ji shine al-imanu bil qada'i wal qadari shine imani akan cewa dukkanin abin da ya same ka to zaltaccen al'amari ne daga wajen Allah sannan Allah ya riga ya kaddara shi babu yadda za ka yi wannan abin ya kubuce maka duk abin da ka ga ya same ka ka gamsu cewa da sanin Allah ne ba kuskure ba ne ba ba kuma an fi ƙarfin Allah ba ne ba ba kuma wai babu yadda Allah zai iya ba ne a'a ƙaddara ce daga Allah kuma wata hikima ce ta Allah ta sa ya ƙaddara maka wannan abu to wannan sai ya sa wato damuwa da baƙin ciki sai ya yi maka sauƙi sama da yadda kake tsammani sannan abu na biyu da muka ji shine ihtisabul ajri alal musiba shine duk lokacin da musiba ta same ka duk lokacin da wani abu ya same ka mara kyau to abinda zaka tuna shine wato ka yi ƙoƙari ka nema lada sakamakon wannan musiban ta same ka shine ihtisabul ajr musiba ta same ka to ka yi ƙoƙari zuciyarka ta ɗauka cewa haƙurin nan da za ka yi lokacin da musiba ta same ka ka ɗauka a matsayin ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ajabar li amril mu'min akwai abin sha'awa akwai abin burgewa akwai abin ban mamaki game da sha'anin mumini yace inna amrahu kullahu khair shi mumini al'amarinsa kakaf alkhairi ne walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min babu wani wanda ke da wannan in ba mumini ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace in asabatuhu sarra'u shakara fa kana khairan la idan abin farin ciki ya same shi abin murna in ya samu mumini to sai ya gode ma Allah wannan godiyar da yi ma Allah sai ta sa abin ya zama alkhairi a gare shi wa in asabatuhu darra'u sabara fa kana khairan la idan wani abu na cuta ko jarabawa ko wani abin da baya so ya same shi to sai ya yi haƙuri wannan haƙurin da ya yi sai ya mai da wannan abin ya zama alkhairi a gare shi da haka lokacin da musiba ta same ka ka shiga cikin damuwa to sai ka tuna cewa kuma Allah ya jaraba ka da wannan musibar ne don ya baka lada ihtisabul ajr to zaka tuna cewa dukkanin musiba in ta same ka to kuma tana kankare maka wani zunubi ne sannan kuma Allah madaukakin sarki yana ɗaga maka darajarka yana baka lada sanadiyyarta abu na uku da za mu tashi a kai daga cin abubuwan da ke magance damuwa shine ma'arifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi shine ka san Allah da siffofinsa da kuma da sunayensa da siffofinsa ka san ubangijinka ka san menene sunayen ubangiji kuma yaya siffofin ubangiji suke domin in ka san allah da sunayensa da siffofinsa to a nan ne za ka fahimci cewa kai a gudan kanka allah ya wuce allah ya fi karfin ya jarraba ka ya sa ka a wata musiba haka kawai babu wani dalili ba wai don kai ka ribaci abin ba ma'ana Allah ya wuce ya jarabe ka wai don shi Allah ya ribaci jaraba wanda ya maka Allah ya wuce haka idan ka gane Allah da sunayensa da siffofinsa za ka gane cewa duk wani abin da Ubangiji ya jefa ka a ciki za ka gane cewa faɗan kai ake ma faɗan shirin kai ake ma shirin ba wai Allah ya jarabe ka bane don shi ya samu wani abu ba Allah ya jarabe ka bane don shi ya samu wani abu Allah bayi da bukatan komai a wajenmu babu abin da za mu yi na addini wanda Allah zai ribaci wannan abin babu babu kuma wata jaraba wanda za ka fada ciki ko in fada ciki ko mu fada ciki da Allah zai samu wani abu na jin daɗi ko na farin ciki wai don ya jaraba mu babu babu babu babu duk abin da muke gani a duniyan nan mu ne muke da bukata a wajen Allah amma shi Allah bai da bukata a wajenmu Allah shi bai da bukata a wajenmu idan Allah ya zare hannunsa ya zare taimakonsa ya zare agajinsa daga rayuwarka to ba za ka taɓa yin rayuwa mai kyau ba amma kai don ka bujiri ka ce ba za ka bi Allah ba babu komai babu komai iyakaci ne dai kai ne kake ruwa amma shi Allah ba wani abin da zai karu a mulkinsa don ka bi shi ba wani abin da zai ragu a mulkinsa don baka bi shi ba a cikin hadisin imamu muslim da abu zalli gifari ya rawaito hadisin kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah yana cewa ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadurruni allah yana cewa ya ku bayina ku sani innakum lan tablughu naf'i har abada ba za ku kai matakin da wai za a ce kun isa ku taimake ni ba in ji Allah fatan fa'uni ballantana ku taimake ni walan tablughu durri ba za ku taɓa kaiwa matakin da za ku cutar da ni ba fatadurruni ballantana ku cutar da ni ba za ku iya ba ku amfanar da ni balle ku amfane ni ba za ku iya ba ku cutar da ni ballantana ku cutar da ni babu ba wanda zai iya da haka lokacin da ka bi Allah ba amfanar da Allah kake yi ba lokacin da ka bujire ma Allah ba cutar da Allah kake yi ba Allah ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a Allah ya ce ya ku bayina inda na farkonku da na ƙarshenku mutanenku da aljanunku za su daidaita su zama zukatansu sun daidaita akan mafi girin mafi tsoron Allahn cikinku kowa zuciyarsa ta zama daidai da zuciyar mafi tsoron Allahn cikinku a ce yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana atqakum lillahi wa akhshakum lahu yadda manzo Allah ya ce na fi ku tsoron Allah a ce to haka kowa yake tsoron Allah yadda annabi yake tsoron Allah haka ku zuciyar kowa take Allah ya ce ma za da zalika fi mulki shay'a wannan bai kara komai a cikin mulki na ba abin da wannan zai kara a mulki na yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a Allah yace ya ku bayina inda na farkonku da na ƙarshenku mutanenku da aljanunku za su zama su daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikinku ma na ƙasa zalika min mulki shay'a wannan baya rage komai a mulkina a ce kowa rashin arzikinsa da tsiyansa da kafurcinsa zuciyar kowa ta kekeshe ta zama irin zuciyar fir'auna Allah ya ce wannan ba zai rage komai ba a cikin mulkina wannan ba zai rage komai ba a cikin mulkina saboda kai in baka yi tasbihi ba ka sani tun gabanin ahalici annabi adam da Allah ya ce wa mala'iku zai inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wani khalifa zan yi halitta in sanya ta a bayan ƙasa mai suka ce masa a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima suka ce yanzu Allah za ka sanya a bayan ƙasa wanda zai zo ya yi ɓarna a bayan ƙasa ya zubar da jini bayan kuwa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak bayan gashi Allah muna maka tasbihi muna gode maka muna tsarkake ka tun gabanin a halicci annabi Adam ana tasbihi ana gode ma Allah ana tsarkake Allah anan ma Allah a Qur'ani ma Allah ya ce fa in istakbaru fallazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun Allah ya ce idan ka gaya mutane in sun yi girman kai sun ki su bi Allah to waɗanda suke tare da ubangijinka a sama mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi su ba sa girman kai game da bauta ma Allah wa yusabbihunahu suna tsarkake Allah suna tasbihi wa lahu yasjudun Allah kadai suke masujjada Allah suke bauta mawa saboda haka mu da muke kasan nan ba maganin sammai gaba haɗe ba a sama ta farko ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tattara duniya gaba ɗaya tun daga wannan kasan har ƙasa ta bakwai mun karanta shi a cikin kitabut tauhid a tattara duka a jefa a sama ta ɗaya bai wuce a ɗauki allura a jefa a cikin daji ba bai wuce a ɗauki allura a jefa a cikin daji ba to wannan saman da muke ganin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abbati sama wa huqqa laha an ta'ibba manzo Allah ya ce sama ta yi ƙara kuma ya cancanta ta yi irin wannan ƙaran ƙara irin na al'adidu shine ƙaran da raƙumi ko doki yake yi ya yi kuka in kaya ya yi masa nauyi to annabi sallallahu alaihi wasallam ce sama ta yi wannan kuka kuma ya cancanta saboda ya ce ma fi ha maudu'un arba'i asabi illa wa malakun sajidun aw raki'un aw qa'imun lillahi ta'ala yace a sama babu inda zaka sa yatsu guda hudu sai ka taba wani mala'ika ko yayi sujjada ko yayi ruku'u ko kuma yana tsaye yana sallah haka saman take tun daga sama ta ɗaya har sama ta bakwai ya ce a cikin saman akwai baitul izza wannan baitul izza ɗin kullum mala'iku dubu saba'in ke shiga tun daga nan da allah ya halicci ɗakin kullum mala'iku dubu saba'in ke shiga su yi ibada in sun fita gobe wasu ne za su shiga kullum haka ake har a tada kiyama saboda haka a nan yanzu kai wani kwara ɗaya tallin tal ka ce allah ya jarabce ka kawai haka kawai ba wata hikima a ciki ai baka kyautata ma Allah zato ba baka kyautata ma Allah zato ba a cikin bayin Allah nagaltattu lamba ne za a saka ka a ciki lamba nawa za a sani a ciki a cikin nagartattun bayan Allah mu da muke cancan baya annabawan Allah ma Allah ya jarabce su balle mu da muke cancan baya da ba a lissafin mu da haka in kaga Allah ya jarabe ka akwai hikima a ciki akwai hikima a ciki sannan kuma in kaga ka roki abu ne Allah bai baka ba to ka sani cewa Allah ba maruwaci bane Allah ba talaka bane Allah ba talaka bane Yahudawa suka ce a hannun Allah a dunkule yake ma'ana suka ce Allah marubuci ne subhanallah amma ya subhanallahi wa ta'ala amma ya kulna uluwan kabira suka ce a hannun Allah a dunkule yake kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba Allah ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu Allah ya ce yahudawa suka ce hannun Allah a dunkule yake Allah ya ce su ne hannunsu a dunkule yake marubuta ne sannan Allah ya tsine musu albarka saboda wannan maganar da suka faɗa sai ce bal yadahu mabsuṭata ne yunfiqu kaifa yasha hannayen Allah su sun ce ma hannun Allah guda ɗaya ne sai shi kuma Allah ya tabbatar ma kansa cewa hannunsa ma ba ɗaya bane guda biyu ne amma manzo Allah ya ce wakilta yadayhi yamin dukkan hannun Allah duka dama ne babu hagu a hannun Allah yaya hannun Allah yake Allahu a'lam amma dai yana da shi yana da shi saboda ya faɗa da haka Allah ya ce bal yadahu mabsuṭatan hannayensa guda biyu duka a shimfiɗe suke yunfiqu kayfa sha. ciyarwa kawai yake ta inda ya ga dama ciyarwa kawai yake ta inda ya ga dama mu duba mu duba mu ga ba ma ubangiji ba annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zama mafi wato daraja a wajen Allah kyauta sahabbai suka ce kana sallallahu alaihi wasallama ajwada min rihil min rihil mursala annabi yana da kyauta sama da iskan da aka aiko ta kaga dai in kyauta ce babu abin da kai iska saboda ita in ta zo kowa samu yake to annabi kyautarsa ta wuce haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda Allah ya tara masa dukiya to ya sani dukiyar nan za ta zama masa rigima ranar tashin alkiyama ya ce illa man fa'ala biyadaihi haka za wa haka za wa haka za wa haka za sai dai wanda ya ɗebo dukiyar ya dinga yin haka haka haka ma'ana ya bayar gaba ya bayar hagu ya bayar dama ya bayar ta bayansa ta ko ina kawai miƙawa yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka ne Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah ya ce ya ku mutane ku ne talakawa ku ne mabukata a wajen Allah amma shi Allah fa huwal ghaniyul hamid shine ma, shine mawadaci shine godaji Allah mawadaci ne shi tun tun sa bai da bukatar komai a wajen kowa bai da bukatar komai a wajen kowa inna Allah huwar razzaqu dhul quwwatil matin da haka idan mutum ya san Allah ka san Allah da siffofinsa da sunayensa to duk damuwa in ka shiga za ka gane cewa akwai wani dalilin da ya sa Allah ya saka a cikin wannan musibar haka sunayen Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna manzo Allah ya ce Allah yana da sunaye guda 99 ma'ana 100 ba daya man ahsaha wanda ya kiyaye sunayen ya haddace su ya san me suke nufi sannan kuma ya tsaida kowane suna a muhallinsa da halal janna ya riga ya shiga aljanna inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah kuma ya faɗa a hadisi yake a cikin alqur'ani yake cewa walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi Allah yana da sunaye kyawawa in kun tashi roƙon Allah ku roƙe shi da waɗannan sunayen da haka daga cikin abin da abubuwan da ke maganin damuwa akwai ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi malama take cewa inna man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu wa anusa bihi duk wanda ya san Allah da sunayensa da siffofinsa ya san sunayen Allah ya san siffofin Allah to zai ji ya kaunaci Allah sannan zuciyarsa za ta ƙara samun kusanci zuwa ga Allah wata ƙarraba ilaihi bima yurdihi sannan a koyaushe zai dinga neman kusanci zuwa ga Allah da abin da zai yaldar da Allah kullun damuwarsa menene zai yarda da ubangijinsa wamtala'a qalbuhu iftiqaran ilaihi wa ittiraran ilaihi sannan zuciyarsa za ta cika da bukatuwa zuwa ga Allah da komawa zuwa ga Allah zai zama zuciyarsa kullum maƙe tana cike ne tana maƙure da jin cewa ba mai yi sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah in kaga Allah ya bayar akwai hikima in kaga Allah ya hana akwai hikima zuciyarsa za ta cika da sanin haka zai gane cewa duk abin da ya faru da shi a duniyar nan jarabawa ce daga Allah in ya ga ya samu jarabawa ce in ya ga ya rasa wannan ma duka jarabawa ce duka jarabawa ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un Allah ya ce mun jaraba su da kyawawa da munana don su dawo su tuba zuwa ga Allah a wani wajen ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un yace wa nabluukum zamu dinga jarraba ku bish-sharri wal khairi da abubuwan da ku kuna musu kallon sharri ne wal khairi wa nabluukum bish-sharri wal khairi da abubuwan da kuke musu kallon alkhairi ne za su zama fitina duka za su zama jarabawa amma ta yiwa idan ka san Allah cewa alimun hakimun ne wasu abubuwan damuwoyin in ka shiga ciki sai ka samu mafita da haka malama take cewa to sanin haka fahuwa milazu kulli makarubin wannan shine wato zai fitar da kai daga kowace damuwa milaz daga kalman lazza ne shine wato ɗanɗano shine daɗi zaƙi da a ce maka a benene a sukaru lazizun sugan yana da zaƙi to shine ta ce wannan shine zaƙin kowace damuwa kowace damuwa in ka shiga ciki to wannan shine zai fitar da kai ya sanya ka a cikin zaƙi da ɗanɗano na wato ainihin jin daɗi da kuma sanin ubangiji subhanahu wata'ala sannan wa malja'u kulli hazini na'am fahuwa milazu fahuwa milazu kulli makarubin wannan shine wato jin daɗi wannan shine jin daɗi na duk wani wanda ke cikin wata damuwa wa malja'u kulli hazinin sannan wannan ita ce waraka ita ce wato magani shi ita ce damuwa ita ce mafaka ta kowace mai ta kowane wanda yake cikin damuwa duk wanda ke cikin damuwa to wannan ita ce mafakarsa wannan shine wajen da zai fake ya fita daga cikin damuwarsa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suna cewa man arafa Allah ittasa'a alaihi kullu dhaiqin kullu dhaiqin duk wanda ya san Allah to duk wani kunci duk wani kunci da ya shiga ciki to zai zama wato zai yalwata a gare shi inda ya san Allah to da ya shiga kunci to kuncin zai zama zai yalwa Allah zai yalwata masa rayuwarsa saboda ya san ubangiji domin sanin ubangijin nan da yi shine zai tabbatar da zuciyarsa ya tsaya a wajen Allah shi kadai ba tare da zuciyarsa tana tunanin wane da wane da wane da wacce da wacce da wacce ba kaifa yahzunu man alima anna Allah rahimun arhamu min al-ummi bi waladiha ta yaya mutumin da ya san cewa Allah mai tausayi ne ya fi tausayin ɗa sama da yadda mahaifiyarsa take tausayinsa ta yaya zai bakin ciki tunda zai tuna cewa mahaifiyata yanzu babu yadda za a yi babu yadda za a yi ta yi farin ciki ta ga ina rayuwa a cikin talauci kuma ta yi farin ciki ba yadda za a yi haka ba yadda za a yi ta ganni a cikin damuwa kuma ta yi farin ciki me yasa saboda tana tausayi na to in duba in ga irin yadda mahaifiyata ke tausayina ka duba ka ga irin yadda mahaifiyarka ke tausayinka sai aka ce ubangijinka ya fi tausayinka sama da mahaifiyarka sama da mahaifiyarka to lokacin da ka shiga damuwa sai ka tuna me tausayin da Allah ya yi maka shine wani abu ka yi ma Allah na zunubi wanda da ya kamata Allah ya barka ne sai an je lahira ka shiga wuta saboda ya ce kar kai kai ya ce kai ka ki amma saboda tausayin Allah sai ga madadin ka shiga wuta gwamma a sa maka dan talaucin kwana biyu kwana uku kai haƙuri shikenan in kai haƙuri wannan sai zama kankaran wancan zunuban ƙarshe da ka je lahira kuma sai zama lafiya lafiya sai ka wuce kaga yanzu yaro ɗan ƙarami bai da lafiya mahaifiyarsa tana tausayinsa tana jin- tana tausayinsa musamman in bai da lafiya tana ƙara jan shi a jikinta saboda ya samu ya warke amma haka tana gani ba yadda za ta yi za ta ɗauki magani mai ɗaci ta ba shi ya sha tana tausayinsa wataƙila ya sha magani sai an lallashe shi sai an daure sai an yi kaza a haka a haka zai sha ta iya yawa ma abin in ya ja tana gani za ta kai shi wajen likita ya sa allura ya huda shi ba don ba ta san shi ba sai don wannan tura shi da ta yi a ba shi magani mai ɗaci da ta yi da alluran da ta kai shi a yi masa sai don kawai ta san cewa wannan ɗin shi ne ita ce hanyar gyara a gare shi ita ce hanyar zaman lafiyarsa ba don ba ta son shi ba to ubangijinka fa ya fi tausayinka sama da mahaifiyarka shi sa wani daga cikin magabata yake cewa inda za a tada kiyama sai Allah ya ce mun na baka zaɓi cikin biyu ka ɗauki ɗaya ko in yi maka hisabi ko mahaifiyarka ta yi maka hisabi wanne za ka ɗauka ya ce da zan zaɓi Allah ya mun hisabi saboda na san ya fi tausayi na sama da mahaifiyata ka san dai yanzu idan aka ce dukkanmu kowa mahaifiyarsa ta yi masa ta yi masa hisabi ka san automatic kawai ka tafi aljanna ko shakka babu ka wuce sallanka ta yi ko ba ta yi ba azuminka ya yi ko ba ka yi ita ta kanta za ta nema za ta nema za ta nema maka wasu flexi ex- excuses wanda za za ka samu ka wuce ka san ko shakka babu a haka sai ce fa ubangijinka ya fi shi ya- shi- an- a tashi fahimtar yana ganin da a ce mahaifiyarsa ta yi masa hisabi gwamma Allah ya mai hisabi saboda Allah ya fi tausayinsa sama da mahaifiyarsa da haka idan mutum ya tuna haka ya tuna cewa wannan damuwar da da ya shiga fa inda mahaifiyarsa ce mai sa mai sa da za ta sashi a damuwar ba za ta sashi ba in tana da hanyar ma da za ta magance masa za ta bi wannan hanyar da za ta magance masa kai an nuna maka cewa Allah kuma ya fi ta tausayinka to kaga sai ka sai ka samu natsuwa sai ka samu kwanciyar hankali kaifa ya hazunu man alima anna allaha hakimun fi ma yaqdihi wa yuqaddiruhu ko wa yaqdiruhu na'am yaya mutumin da ya san cewa Allah mai ilimi ne yaya mutumin da ya san cewa Allah mai hikima ne a dukkanin abinda Allah ya zartar ya kaddara akwai hikima a ciki yaya zai shiga damuwa ya san cewa wannan jarabawar da ya shiga akwai hikima a ciki kaifa yahzunu man alima anna Allah alimun bi ahwali ibadihi yaya mutumin da ya san cewa Allah ya san masani ne game da yanayin bayinsa duk a halin da bayinsa suke ciki gaba daya Allah masani ne game da wannan yaya mutum zai shiga damuwa in yana sana da haka ai ba zai shiga damuwa ba za ta rage masa damuwa saboda Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum Allah ya ce ta iya yiwa ya zama ga wani abu nan da ba kwa so ba ka san shi amma shine alkhairin kai baka sani ba ga wani abu nan da kana san shi so na fitina kana son Allah ya tara maka miliyoyi lokaci guda ya baka gida ya baka kaza amma kuma wannan din ba shine alkhairi bane sharri ne sai sai ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna saboda Allah shine ya san meye alkhairi meye sharri amma ku ba ku sani ba ku sai dai ku yi aiki da zahiri amma meye akiban abin ba wanda ya sani sai Allah fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera Allah ya ce abu ne mai sauƙi ku ki wani abu amma Allah ya tara alkhairai masu yawa a cikinsa kaifa yahzunu man alima anna Allah qadirun la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama yaya mutumin da ya san cewa Allah mai iko ne ba wani abin da ya fi ƙarfinsa ba wani abin da ya wuce ƙaddaren Allah ba wani abin da ya wuce ikon Allah a sama ko ƙasa yaya mutum zai bakin ciki in ya san haka in ya san cewa damuwan nan fa da ya shiga ciki ba wai tafi karfin Allah bane ya zai damuwa in ya san cewa waɗannan da suka sa shi a gaba ba fa su fi karfin Allah ba ya zai shiga damuwa sai dai kawai ya zauna ya ta addu'a hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil shikenan ya dogara ga Allah kaifa yahzunu man alima anna Allah ghaniyun khaza'inus samawati wal ardi bi yamini biyadihi yaya mutumin da ya san cewa Allah madaukakin sarki mawadaci ne shi taskokin arzikin sammai da kasai duka suna hannun Allah yaya zai shiga damuwa dan bayi da kuɗi ya zai shiga damuwa kaifa yahzunu man alima anna Allah jabbarun yajbarul qulubal munkasira yaya wanda ya san cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda yake wato shi din wato mabuwayi ne shi shi din mai girma ne shi duk zukatan da suka karaya duk zukatan da suka karaya ubangiji subhanahu wata'ala shike daure su shike daura su shike daure su shike tada su shike ba su karfin gwiwa yaya mutum zai shiga damuwa kaifa yahzunu man an man alima anna Allah mujibu du'a man da'ahu yaya mutumin da ya san cewa Allah yana amsa kiran wanda ya kira shi yastahi an yarudda yadai abdihi sufran Allah yana jin kunya bawa ya daga hannuwansa guda biyu ya ce ya rab ya rab ya rab kuma ya sauke hannun a zero a sifir Allah bai amsa masa ba Allah yana kunya haka manzo Allah ya faɗa a hadisi sallallahu alaihi wasallama to yaya mutumin da ya san haka ya zai shiga damuwa yaya na san cewa in na ɗaga hannuna na ce Allah gani Allah bani Allah bani Allah kai mawadaci ne Allah kai mai iko ne Allah kai mabuwayi ne Allah ka bani ba don halina ba na san cewa Allah yana kunyan in mai da hannuna Allah bai amsa mun ba ya zan shiga damuwa ban koma wajen Allah ba qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa inna man arafa Allah ahabbahu wala but duk wanda ya san Allah to babu shakka zai so Allah wa man ahabbahu in kashafa an qalbihi al-hamuma wal ahzan in kashafa an qalbihi al-humuma wal ahzan wa man wa man ahabbahu in kashafa an qalbihi al-humum wal ahzan duk wanda ko ya san Allah to damuwoyi da bakin ciki za su wato wanku daga zuciyarsa zuciyarsa za ta tsarkaka ta wanku daga damuwoyi da bakin ciki wa wa ummira qalbuhu bisururi wal afrah zukatan zuciyarsa za a kawata ta a gyara zukatanta a gyara zuciyarsa a wanke masa zuciyarsa da menene da farin ciki da dukkan wani annashuwa wa aqbalat alaihi wufudat tahani wal bashairi min kulli janibin sannan kuma wato a sannan kuma albishir da yawan taya murna da yawan shiga da farin ciki da yawan shiga cikin annashuwa za su fuskanto zuciyarsa ta kowane janibi ta kowace fuska za ka kawai sai dai a dinga taya shi murna yana ɗaukaka yana ɗaukaka ga albishir da yawa suna zuwa masa ka fara taya shi murna kawai in dai mutum ya san Allah kuma yana son Allah fa innahu la huzna ma'a Allah abada domin in dai mutum na tare da Allah to ba bakin ciki har abada har abada wali hadha qala subhanahu hikayatan annabihi sallallahu alaihi wasallama saboda saboda haka ne ma Allah yake hikaito mana abinda annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake fada yake fada annahu qala li sahibihi yace masahibinsa abokinsa sayyidina abubakar lokacin da suka shiga cikin kogon hira bayan sun gudu za su yi hijira daga makka zuwa madina sun hijira a ɓoye wannan hijiran da muke zuwa a karatu mu ce kwanan wata yau kaza kaza kaza hijiran annabi daga makka zuwa madina to wannan hijiran da za su yi daga makka zuwa madina su biyu suka tafi a ɓoye suka shiga kogon hira suka ɓuya kafirai sun fito neman su suka zo suka tsaya a bakin wannan kogon da suka tsaya a bakin kogon suka ce a leka cikin kogon nan ko suna ciki ya suka ga kogon akwai yanan gizo a bakin kogon da aka sai suka ce to ai inda wani ya shiga da ya yaye wannan yana saboda haka ba sa ciki sayyidina abubakar da ya kalli kofar kogon sai ga kafafuwansu suna tsaye suna neman su sai ce mu annabi sallallahu alaihi wasallama law nazara ahaduhum tahta qadamayhi la absarana ɗayansu fa inda a ce wani abunsa zai ɗan faɗi ya kalli ƙasan ƙasa inda digadigansa suke zai gamu amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ababakar ma zannuka bithnaini allahu salisuhuma me kake tunanin mutum biyun da allah shine na ukunsu me kake tunanin mutum biyu a game da mutum biyun da allah shine na ukunsu waye zai cutar da su to shine annabi sallallahu allah yake cewa illa tansuruhu in ma ba za ku taimaki annabi ba to faqad nasarahullah allah ya riga ya taimake shi tun tun tuntuni yaushe iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi daga garin Makka suka koro shi thani yathnai yana nabiyun mutum biyu wanda malamai suka ce wannan ayan bayani ne akan falalan sayyidina abubakar saboda Allah ya ce annabi shine nabiyun mutum biyu wane ne na farkon kenan shine sayyidina abubakar shine daya sai aka ce annabi shine na biyu sai ce iz yaqulu li sahibihi wannan ma wata falala ce a gare shi lokacin da yake ce ma ɗan uwansa ma'ana yake ce ma sahibinsa yake ce ma abokinsa yake ce masa la tahzan inna allaha ma'ana kar ka yi bakin ciki kar ka shiga damuwa ai Allah na tare da mu ba komai a lokacin sayyidina abubakar hankalinsa ya tashi amma daga jin la tahzan inna allaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alai sai Allah ya saukar da nutsuwansa ma sayyidina abubakar Allah ya saukar masa da nutsuwansa fa anzala sakinatahu fa anzala Allah sakinatahu alayh wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatu Allah hiya al-ulya wallahu azizun hakim haka Allah ya ce masa la tahzan annabi ya ce masa sayyidina Abubakar la tahzan shine sunan littafin mu la tahzan inna Allah ma'ana fadalla ala annahu la huzna ma Allah sai wannan yayi nuni akan cewa in dai Allah na tare da kai kana tare da Allah to ba bakin ciki wa anna man kana Allahu ma'ahu fama lahu walil huzn to wanda ma Allah yake tare da shi to bakin cikin me zai yi damuwar me zai yi waye zai ci galaba akan kan Allah na tare da kai in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di Allah ya ce in Allah ya taimake ku to wallahi ba wanda isa ci galaba a kanku in ko Allah ya yi nufin taɓar da ku to babu waye kuma zai taimake ku in ba Allah ba babu shi babu shi babu shi babu shi Allah shi ne rabbul izzati wal jabarut shi ne ubangijin duk wani a bawa kowane ne shi duk girmansa duk matsayinsa kowaye shi duk zaluncinsa duk ƙarfinsa ka sani cewa annallaha allazi khalaqahu huwa ashaddu minhu quwwa Allah da ya halicce shi yafi shi karfi daka malam yace malama take cewa wa innamal huznu na'am ibn al-qayyim yake cewa innamal huznu liman fatahu Allah ai bakin ciki waye zai bakin ciki shine wanda ya bari Allah ya subuce masa ya bari Allah ya subuce masa to wannan shine mai bakin ciki yayi wasa har Allah ya rabu da shi to wannan shine zai ya dinga bakin ciki kenan faman hassalallahu lahu fa ala shay fa ala ayi shay'in yahsu wanda kuma yake tare da Allah Allah yake tare da shi Allah ya tsaya masa to bakin ciki akan me zai bakin ciki kuma waman fatahu Allah fa bi ayi shay'in yafrah wanda kuma Allah ya kubuce masa to kuma shi kuma da da me zai farin ciki wa zai sa shi farin ciki in ba Allah ba da haka lokacin da ka san Allah ka san sunayen Allah ka san Allah shine rahimun Allah shine hakimun Allah shine alimun Allah shine qadirun Allah shine ghaniyun Allah shine jabbarun Allah shine mujibun ka san duka wayannan sunayen Allah ka san Allah shi halimun ne shi ka san Allah da wayannan sunayensa da siffofinsa to zaka gane zaka ga cewa in ka shiga damuwa da ka tuna cewa Allah alimun ne ai to akwai ilimi kenan a cikin wannan jarabawa Allah hakimun ne akwai hikima kenan Allah mujibun ne to bare da roki Allah tunda yana amsawa daga sai ga damuwoyi sun yi maka kadan koda ko ka shiga cikin damuwa sai kaga Allah madaukakin sarki yana tsarkake maka su Allah ya sa mu dace to ƴan uwa sai mu tsaya a nan wajen in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan wato lamba ta hudu shine ma'rifatu haqiqatid dunya daga cikin abubuwan da ke rage damuwa ko ya magance damuwa shine ka san ita ma duniyar wai mecece ita yaya duniyar take saboda in ka san duniyar zaka gane a to dama duniyar dama ga ta nan tunda ibn al-qayyim dama ya ce ita duniya kalmar atil bagi duniya dama kamar karuwa ce ita la tarda bi zawjin wahidin karuwa ba ta taba yadda da miji daya ba da ta ga abin take nema a wajen wani ya kare sai ta koma wajen wani da haka ita haka duniya take da wanda take so da wanda ba ta so duk wahalar da su take karshe kuma duk da tattara su ta danka su a hannun mutuwa shikenan an gama kuma kaga to in ka san duniya kuma to ita duniyar ita kanta me ita balantana kuma abin da ke cikin duniyar me kudan bare romansa Allah ya samu dace ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بكيد فرد كيده عليه ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فرد شره عليه اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم خلنا ولا تكن علينا اللهم خلنا ولا تكن علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم ارزقنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا